الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan jumada thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da biyar ga watan sha biyu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi na babban malami abu isa tirmidhi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun tattauna a babuka kamar haka babi na saba'in da uku babu ma ja a filmasi al-khuffaini zahirihima afwan babu al-masi al-khuffain babi na saba'in daidai muka karanta babin da yake magana akan shafar hufi inda mun karanta hadithai a ƙarƙashin wannan babi akwai hadithi da muka karanta na jarir bin abdullahi al-bajali wanda ya nuna cewa ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi shafar hufi domin yayi alwala ne sai aka ga yayi shafa akan hufinsa sai ake tambaya sai ya zaka yi haka sai ya ce to me zai hana in yi haka tunda na ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana yin haka wanda yayi mamakin wato shine sannan yake cewa sai kawo mana maganar Ibrahim ibrahim nakhai yake cewa wannan hadithin na jarir bin abdullahi al-bajali yana kayatar da shi yana burge shi domin hadisin raddi ne ga waɗanda suke inkarin shafa akan hufi domin hadisin jarir bin abdullahi al-bajali ya zo ne bayan saukar ayat cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ila akhir al-aya ina fata gane to wannan hadithin sai nuna kamar su sun nuna kamar saukar wannan aya ya shafe maganar hufi to kuma shi jarir bin abdullahi albajali da aka tambaye shi ya ce bayan ya musulunta bai musulunta ba sai bayan an saukar da suratul ma'ida da aka saukar suratul ma'ida ta riga musuluntarsa sai kuma daga bisani ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa akan hufi wannan mun tattauna game da matsalar shafar hufi kuma hadisai ne masu tarin yawa da aka ruwaito ingatattu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an ce akwai kamar kimanin sahabbai kusan arba'in waɗanda suka ruwaito hadithin shafa akan hufi kamar yadda ibn abdulbar ya faɗa a cikin alistizkar wato a mujalladin na ɗaya shafi na 217 da haka mas'alar shafar hufi mas'ala ce da take mashahuriya sananniya a tsakankanin sahabbai saboda shaharar ta ya sa sahabbai daban-daban sun ruwaito hadithin shafar hufi kamar sahabi 40 da aka kaga wannan ba mas'ala ba ce wadda take wadda take koyayya a tattare da sahabbai shi yasa suka ce mas'alar shafar hufi mas'ala ce mutawatira sannan mun karanta hadithi na ainihin wato shahru bin haushab shi ma da yana fa'idantar da wannan mas'ala ta shafar hufi da kuma cewa an saukar da suratul ma'ida ne wanda an yi tambayi shi kansa jarir bin abdullahi al-bajali shin a ƙabalal ma'ida an ba'adal ma'ida ya ce ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shafa ya yi alwala ya yi shafa akan hufi sai aka ce da shi shin kafin a saukar da suratul ma'ida ne ko bayan an saukar da suratul ma'ida ya ce to ai shi bai ma musulunta ba illa ba'dal ma'ida sai bayan an saukar da suratul ma'ida mun karanta babi na 71 babul masi alal khuffain lil musafir wal muqim wato hukuncin shafar huffi ga mazaunin gida da kuma matafi inda muka karanta hadithin wato Khuzaima ibn Thabit Khuzaima ibn Thabit yake cewa an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma an yi masa tambaya ainihin wato an yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da shafar hufi sai ya ce lil musafiri thalathatun wa lil muqim yawmun wato matafiyi yana da yini uku da dare uku da zai ci gaba da shafa akan hufi ba tare da ya cire yayi ainihin wato yayi wanke kafa ba haka mazaunin gida yana da yini guda da dare ɗaya ma'ana awa 24 ba tare da ya cire hufi ya wanke kafa ba to wannan shi ma hadithi ne wanda yake sahihi wanda mun tattauna akan shi ma wannan hadithi sannan mun tattauna game da wato matsalar malaman da suka tafi akan cewa babu lokaci kamar su imam malik da wasu cikin malamai da suke ganin shafar hufi babu wani tauƙit ba iyakance wani lokaci ba ma hadisin da muka karanta a babin ya nuna cewa magana ce marar inganci domin hadisin da suka dogara da shi ba shi da inganci hadisin da yake nuna zaka iya shafar huffi sama da kwana uku a matsayinka na matafiye sama da kwana ɗaya a matsayinka na mazaunin gida wannan hadisin ba shi da inganci ta fuskar isnadi da haka hadisin da ya nuna cewa kwana uku ga matafi kwana ɗaya ga mazaunin gida wannan shine hadithin da ainihin wato malamai suka tafi a kansa domin shine ingantaccen hadithi sannan mun karanta babi na 72 babin da yake magana akan in za a shafi huffin sama da ƙasa za a shafa ko kuma iya sama za a shafa ba tare da ƙasa ba shi ma mun ji hadithi daga al-mughira ibn shu'ba yake cewa masaha annan nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha a'la al-khuffi wa asfalahu cewa annabi ya shafi saman huffi da ƙasan huffi amma hadisin da ya ce an shafi sama da ƙasa hadisi ne wanda yake da'ifi kamar yadda mun tattauna a darasin da ya gabata domin akwai irsali a cikin isnadin to za mu ji wace mas'ala ce tafi inganci shafar ƙasa da sama ba ta da inganci to iya saman za a shafa to shine za mu ji a yau insha Allah qala al-muallif rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fil masi ala al-khuffayn zahirihima قال حدثنا علي بن هجر قال حدثنا عبد الرحمن ابن ابي ابن ابي الزناد عن ابيه عن عروه بن الزبير عن المغيره بن شعبه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يمسو على الخفين على ظاهرهما قال ابو عيسى حديث المغيره حديث المغيره حديث حسن وهو حديث عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابيه عن أروة عن, عن المغيرة ولا نعلم أحدا يذكر عن أروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وأحمد قال محمد وكان مالك بن أنس يشير بعبد الرحمن ابن أبي الزناد babin da yake magana akan shafar huffe saman kadai za a shafa banna ƙasa shi yasa sayyidina ali ke cewa da addini ana yin sa ne da ra'ayi ko da molanka to da ai ƙasan huffi shine a alabil masi min ala asfalil hub ƙasan huffi shi yafi kamata inda ya kamata da ya kamata ake addini to sai a ce yafi kamata a shafi ƙasan huffi ba saman sa ba to amma shi addini ba da ya kamata bane addini yana tabbata ne da nassi da hujja ake tabbatar da hukunci ba da ya dace ko ya kamata ba shi yasa abin da ya dace shine abin da shari'a ta ce ya dace ba abin da ni nake ganin ya dace ko kai kake ganin ya dace ba ka je ka rike ya dace ɗinka a inda ya kamata ka yi amfani da ita amma addini babu ya dace ko ya kamata abin da addini ya zo da shi shi ya fi dacewa shi ya kamata da aka shafar saman huffi shine ya yi daidai da shari'a ba shafar ƙasan huffi ba abu isa tirmidhi yake cewa ali ibn hujr ya zantar da mu wannan hadisi shi kuma yace abdurrahman ibn abi zinad ya zantar da mu wannan hadisin an abihi daga ainihin wato mahaifinsa shine abdullahi ibn zakwan al-madani shine mahaifin abi zinad an urwata daga urwata bin zubair shi kuma anil mughira bin shu'ba ya ji hadisin ko ya karbi hadisin daga mughira dan shu'ba radiyallahu an mughira bin shu'ba yake cewa ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala al-khuffayn naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shafa akan huffi guda biyu ala zahirihima sai naga ya shafi zahirihima saman huffin ya shafa ba kasa ba wannan hadisin sahihi ne qala abu isa abu isa tirmidhi ke ta hadithul mughira ce hadithun hasanun wannan hadithin na mughira hadithi ne wanda yake hasan wa huwa hadithu abdurrahman ibn abi zinad hadisi ne na abdurrahman ibn abi zinad an abihi wanda ya ji daga mahaifinsa abdullahi bin zakwan almadani an urwa bin zubair shi kuma daga urwa ibn zubair an al-mughira da mughira bin shu'ba wala na'lamu ahadan yace ban san wani ba ya zukuru an urwa anil mugira da ya ambaci hadisin ya ce ya ji shi daga urwatu bin zubair shi kuma urwa bin zubair anil mugira ala zahirihima akan lafazin ya shafar saman hufi ghairahu in ban da shi ainihin wato abdurrahman ibn abi zinad wa huwa qawlu ghairi wahidin min ahli ilm kuma wannan shine kaulin da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimi cewa in za a yi shafar hufi za a shafi sama ne ba ainihin wato ƙasansa ba wabihi ya ƙulu sufiyanu thauri wannan shine fatawar da sufiyanu thauri yake hukunci da ita wa ahmad da imam ahmad bin hanbal banda shi hadda ishaq bin rahuya da abu hanifa kuma da ainihin wato dawud al-zahiri kuma wannan shine ƙaulin sayyidina ali cikin sahabbai da qais ibn sa'ad da al-hasan al-basri waɗannan dukkaninsu sun tafi akan cewa in za a yi shafar huffi to saman huffi za a shafa ba ƙasansa ba ƙala muhammad muhammad ibn isma'il wato muhammad wato abunan isma'il ibn isma'il al-bukhari yake cewa wa kana malik ibn anas malik dan anas ya kasance yushiru bi abdurrahman ibn abi zinad yana yin ishara da wato abdurrahman ibn abi zinad ai yana nuna cewa yana da rauni wato yushiru bi abdurrahman ibn zinad ai bi da'afihi kenan yana yin ishara da raunin shi abdurrahman ibn abi zinad sai dai hadithin hadithi ne sahihi wanda imam tirmidhi ya inganta shi da al-ijli da wayannan malamai duk sun ce hadithin ya inganta ina fata gane da haka mun ji cewa saman huffi za a shafa ba kasansa ba babu ma ja a filmasi alal jaurabaini wannan alain babin da ya zo na bayani akan shafar safa guda biyu tare da takalmi ƙala haddathana hannadun wa mahamudu bin gailana ƙala haddathana waki'un an sufiyana ana abi ƙaisin an huzaili bin shurahbila an ilmughirati bin shu'ba radiyallahu anhu ƙala توضع النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسه على الجوربين وإن لم تكن علين إذا كانا ثخينتين قال وفي الباب عن أبي موسى قال أبو عيسى سمعت الصالح بن محمد الترمذي قال سمعت أبا مقاتل السرمقندي يقول دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه فدعا بماء فتوضع وعليه جوربان فمسح عليهما ثم قال فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله مسحت على الجوربين وهما غير منعلين abu isa tirmidhi yake cewa babin da yake bayanin shafa akan jaurab tare da takalmi aljaurab malamai sun tattauna game da me ake nufi da jaurab wasu sun ce jaurab ita ce wadda ƙasan wajen da ake takawa na fata saman kuma ko ya zama na yadi ko ya zama na wato auduga wasu kuma suka ce a'a ba lalle sai kasan ya zama fata ba jaurab zai iya zamantowa wato kasan ba fata ba ne ana iya yin jaurab da khattan wato yadi haka irin mai kauri ana iya yi da soup wato gashi wanda yake yadi wanda yake mai laushi ana iya yin ainihin wato jawrab da shi wasu malaman suka ce to ita dai jawrab ya danganta da kowane yanki akwai yanda suke yin irin tasu kila mu yanda muke yin safa in ka je wani yankin su ba haka suke yin safar su ba ina fata an gane da haka suka ce babu wani iskali in dai safa ce safa ce kasan fata ne ko ba fata bane wannan ba shi matsala abu na farko kenan abu na biyu wasu suka ce to ta zama mai kauri ko da kasan babu fata in mai kauri ce za a iya shafa a kai wasu kuma suka ce a'a ita safar da ake iya yin shafa a kai ita ce wadda ake hada ta da takalmi ma'ana bayan mutum ya sa takalmi ya sa safa sannan kuma sai ya sa takalmi ina fata an gane shine ma'ana wal na'alain wan na'alain ba yana nufin shafa akan takalmi ba a'a yana nufin shafa akan jawrab din da take tare da takalmi kenan jawrab din da mutum yake ta yawon sa haka ba tare da takalmi ba ba ita ake magana ba duk da cewa zamu zo tattaunawa ko da ba takalmin za a iya shafa akan jawrab zamu ji tattaunawa malamai insha Allah ina fata an gane babin ko da aka yana magana akan jawrab jawrab din kuma ka koma za ka ga ƙarshe dai abinda suka ce kowane yanki da irin yadda suke yin tasu jawrab din jawrab da jawrab yanzu mu a nan safa muke kiranta da aka safan nan dai da kake sanyawa sannan ka ɗauko takalmi ka ɗora wato ka sa a samanta wannan ita ake kira jawrab ko da ku kaga ƙasan ta ba fata bane wannan baya fitar da ita daga suna jawrab da aka ita ma ana yin iya yin shafa akan safa kenan abu isa tirmidhi yake cewa hannadu ibn sari da mahmud bin ghailana wayannan malaman nasu sun zantar da shi wannan hadithin su su biyun suka ce wakiyu ibn jarrah ya zantar da su hadithin daga sufyan shi kuma sufyan daga abi qais wato abi qais shine abdurrahman ibn tharwan al-audi abdurrahman ibn tharwan al-audi shine abi qais an huzail ibn shurahbil shi kuma anil mughira bin shu'bah daga mugira dan shu'ba radiyallahu an qala mugira bin shu'ba yake cewa tawadda annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala wa masaha alal jawrabaini wan na'alain sai yayi shafa akan jawrab din da take tare da takalmi qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadha hadithun hasanun sahihun wannan hadithi ne wanda yake hasanun sahihun an gane ko da yawa daga cikin malamai sun raunana wannan hadisin da'afahu kathirun min al-a'immatil hadith wal hadith akhrajahu abu daud wan nasa'i wa ibn majah wa ibn hibban wa huwa qawlu ghayr wahid min ahli al-ilm sannan wannan shafa akan jawrab din da yawa daga cikin malamai ma abota ilimi sun ba da fatawa akan halaccin yin shafa akan jawrab wa bihi yaqulu sufyan ath-thawri sufyan al-thawri yana bada fatawa da a iya yin shafa akan safa wa ibn al-mubarak wa shafi'i wa ahmad wa ishaq wayannan manyan malaman musulunci dukkaninsu sun tafi akan za a yi shafa akan jawrab wannan alayhi qala qalu suka ce yamsahu alal jawrabain ya halatta mutun yayi shafa akan jawrab wa in lam takunna alaini koda ba tare da takalmi safar take ba idza kana thakhinatain suka ce in dai safar tana da kauri tunda rashin kaurin safa shike sa bayan ka sa ta sai ka dora takalmi a sama to suka ce in da takalmi a wato tare da ita za a iya shafa kenan in babu takalmi akwai malaman da suke ganin in ba tare da takalmi safar take ba ba za a yi shafa akai ba amma su wayannan malaman da muka karanta suka ce koda ba takalmi idan safar mai kauri ce za a iya yin shafa akan ta qala wafil babi an abi musa a cikin wannan babi an samu hadithi daga abi musa al-ash'ari wanda ibnu maja ya fitar da ruwayar abu musa da al-imam at-tahawi qala abu isa abu isa at-tirmidhi yake ta sami'tu salih salih ibnu muhammad ibnu muhammad at-tirmidhi qala yace naji salih ibnu muhammad at-tirmidhi yace sami'tu aba muqatil as-sarmaqandi yace naji abu muqatil as-samarqandi yaqulu yana cewa dakhaltu ala abi hanifa fi maradhihi alladhi mata fi yace na shiga wajen imamu abu hanifa an-nu'man ibn thabit rahimahullah lokacin da rashin lafiya ta kama shi ta ajali fada'a bi ma'in da naje wajen sa sai naga ya ce a kawo masa ruwa fatawadda sai alwala wa alaihi jauraban a lokacin yana sanye da safa a kafafuwansa famasaha alaihi ma sai ya shafa akan jaurab din akan safar thumma qala sannan sai imam abu hanifa ya ce fa'altul yawma shay'an yau dai na aikata wani abu lam akun af'aluhu da ban kasance a baya ina yi ba masahatu alal jawrabain kun ga nayi shafa akan jawrabain safa wa huma ghairu muna'alaini kuma ba sa tare da takalmi kaga kenan shi Abu Hanifa shi ma yana tare da cewa ana iya yin shafa akan jawrab ko da ba takalmi duk da cewa a baya yana yin shafa akan jawrab din da yake hadawa tare da takalmi to amma yanzu a cikin jinyar rashin lafiyar da ya rasu a ciki sai ya ce yau kuma kun gama abun mamaki nayi wani abu da ba haka nake yi ba a baya nayi shafa akan jawrab kuma wa huma ghairu muna'alain na fata an gani da yawa daga cikin malamai magabata cikin sahabbai sun tafi akan cewa za a iya yin shafa wasu suka ce wannan alayin din nan almaso alal jaurab wannan alayin wasu suka ce annan alayin ana nufin wadda aka sa fata a ƙasanta na fata an gane wasu haka suka fassara wannan alayin a babin da aka ce babin shafa akan huffin da ƙasansa kamar yanayi ne irin na takalmi fata ce a ƙasa amma kamar yadda muka tattauna dai babu sharaɗin sai in safar fata ce a ƙasan ta sannan za a iya shafa a kai kamar yadda muka ji maganganun malamai daga cikin malaman da suka tafi akan za a iya shafa akan hufi cikin sahabbai akwai aliyu bin abi talib akwai abdullahi bin mas'ud akwai albara ibn azib akwai anas dan malik akwai abu umama akwai sahal ibn sa'ad akwai amr ibn hurayth warawa zalika waruwiya zalika an ibn umar wa ibn abbas sannan an ruwaici yin shafa akan jaurab daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar ina fata an gane والحاصل أنه ليس في ال... في باب المسي على الجوربين حديث مرفوع صحيح خال عن الكلام اختلف في المسي عليه على ثلاثة أقوال wato hasalin wannan magana shine saboda hadisan duk da suka zo da maganar shafa akan safa dukkaninsu babu wani hadisi marfu'i ingantacce zuwa ga annabi da babu wani dan kace na ce ko kuma a cikin isnadin babu wata magana shi yasa kun ga a can baya muka ce da'afahu kathiru min min a'immatil hadith da yawa daga cikin malaman hadisi sun tafi akan raunin hadisin shafa akan jawrab amma dai hadisin manyan malaman hadisi sun fitar da shi kamar yadda muka yi ishara imam abu dawud imam nasa'i ibn hibban da sun fitar shi yasa suka ce hadisan kowanne dai za ga akwai dan maganganu a kai shi yasa malamai suka karu juna sani suka yi sabani an yi akawal maganganu guda uku akan shafa akan hufi akwai kaulin da suka ce za a iya yin shafa akan hufi idan kana mujalladai in suka zama na fata ne ma'ana jaurab in ta zama ta fata ko kasanta fata ce to za a iya yin shafa a kai in ko ba haka bane suka ce ba za a yi shafa a kai ba wannan shine kaulin shafi shi yana ganin sai ya zama to akwai fata a cikin ta kauli na biyu suka ce ko da ba babu fatar idan ita safan mai kauri ce za a iya yin shafa a kai ya halatta a yi shafa a kanta ko da babu fata a tattare da wannan jaurab din in dai ita safar ta zama mai kauri ce sannan kauli na uku shine kaulin Imam Ahmad shine wanda yake ganin halaccin shafa akan hofe koda ya zamanto ba shi da kauri kuma babu fata a tattare da shi yana ganin za a iya yin shafa akan sa shafa kai akan jawrab ba hofe ba shafa akan jawrab mafhum babu ma jaa fil masi ala al imama babun da yazo na bayanin shafa akan rawani قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر ابن عبد الله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن أبيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسى على الخفين والإمامة قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة قال وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع آخر أنه مساء على ناسيته وإمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسح على الناسية والإمامة ولم يذكر بعضهم الناسية وسمعت أحمد بن أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيتني بعيني ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان قال وفي الباب عن عمرو بن عمية وسلمان وثوبان وأبي أمامة قال أبو عيسى حديث المغيرة بن شعبة حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسوا على الإمامة وقال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسوا على الإمامة إلا أن يمسها برأسه مع الإمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي قال أبو عيسى وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إن مسح إن مسح إن مسح على الإمامة يجزئه للأثر قال حدثنا هناد قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسى على الخفين والخمار قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق وهو القرشي عن أبي أبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن المسيح على الخفين فقال السنة يا ابن أخي قال وسألت عن المسيح على الإمامة فقال أمس الشعر الماء abu isa turmidi yake cewa babin da ya zo na bayanin halaccin shafa akan rawani idan mutum ya zo shafar kai akwai rawani a kansa to zai iya yin shafa akan rawani din ba sai ya kwance rawanin ba kenan abu isa turmidi yake cewa muhammadu bin basharin ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yake cewa sa'id yahya bin sa'id al-qattan ya zantar da shi muhammadu bin bashar wannan hadisin daga salman at-taimi shi kuma daga bakar ibn abdullahi al-muzani al-basari an al-hasan daga al-hasan an ibn al-mughira daga dan mughira bin shu'ba an abihi daga shi mughira bin shu'ba din radiyallahu an qala yace tawadda annabi sallallahu alaihi wasallam mughira dan shu'ba yace naga wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala wa masaha ala al-khuffaini sai ya shafa akan huffi guda biyu wal imamati kuma yayi shafa akan rawani qala bakar bakar ibn abdullah al-muzani yake cewa wasami'tu min ibn min ibn al-mughira qala yace naji daga dan gidan mughira bin shu'ba yace wa zakara muhammad ibn bashar ya ambaci muhammad ibn bashar fi hadha al-hadith cikin wannan hadisi fi mawdhin akhar a wani wurin daban annahu masa ala nasiyati wa imamati a wata ruwa sai ce wato ya ambaci Muhammad bin Bashar a cikin wannan hadisin a wani gurin daban cewa ya yi shafa ala nasiyati a goshinsa wa imamati ya kuma karasa akan rawaninsa ma'ana ya shafi wani bangare na kan nasa shine nasiya wato nan gaban goshinsa haka ya fara shafar sannan kuma sai ya karasa akan ainihin wato rawaninsa wanda hadisin Imam Muslim ya fitar da shi ko mughira bin shu'ba yana da yaya guda biyu akwai hamza akwai urwa to wannan ruwayar kuma duk sun ruwaici hadithin daga, daga mahaifinsu amma wannan ruwaya da muka karanta ruwaya ce ta wato hamza din ba ta urwa din ba ce wa qad ruwiya hadha alhadith min ghairi wajhin an ruwaito wannan hadisin ta wata fuskar عن المغيرة بن شعبة دقى مغيرة بن شعبة ذكر بعضهم المسا على الناس wasu daga cikin waɗanda suka roci hadisin daga Mughira sun ambaci shafa a goshi wal imama da kuma rawani walam yadhkur ba'dhum an-nasiya duk da wasu daga cikin wanda suka roci hadisan wato hadisin ba su ambaci shafa akan goshi ba iya rawani suka ambata wa samitu ahmad ibn al-hasan yaqul yace naji ahmad ibn al-hasan yana cewa samitu ahmad bin hanbalin ya ƙuli ya ce na ji imam ahmad bin hanbal yana cewa ma ra'aitu bi aini mithla yahya ibn sa'id al-qattan ya ce ban taɓa gani da idona irin mai wato malami mai kwakwalwa da kaifin hadda irin yahya ibn sa'id al-qattan ba in ji imam ahmad bin hanbal ƙala ya ce wafil babi an amr ibn umayya a cikin wannan babi an samo hadithi makamancin wanda yake magana akan shafa akan rawani daga sahabi Amr ibn Umayya wanda Imam Ahmad ya fitar da ruwayarsa da Imam Bukhari da Ibn Majah wa Salman Salman shi ma yana da ruwaya wadda ta zo da maganar shafa akan rawani wanda Imam Ahmad ya fitar da ruwayarsa Thauban shi ma yana da wannan ruwaya wanda shi kuma ainihin imam ahmad da imam abu dawud sun fitar da ruwayar tauban sai abu umama wanda imam qabarani ya fitar da ruwayarsa qala abu isa abu isa tirmidhi yake cewa hadithul mughira bin shu'ba hadithun hasanun sahihun hadithin mughira dan shu'ba dinnan hadisi ne hasanun sahihun domin imam muslim ma ya fitar da shi wa huwa qawlu ghayr wahid min ahli al-ilm wannan kuma shine abinda da yawa ba mutum ɗaya ba ko biyu cikin ma'abota ilimi suke faɗar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam minhum abubakarin daga cikin su akwai abubakar wa umar da umar wa anas da anas wannan duk sun tafi akan halaccin shafa akan rawani wa bihi yaqulu al-auza'i kuma shine abinda imam al-auza'i yake faɗa wa ahmad wa ishaq qalu suka ce yamsahu alal imama ya halatta mutum ya shafa akan rawaninsa ya zo yin alwala kuma ya riga ya naɗa rawani to yanzu ba sai ya tuje rawanin ba domin a cikin mayar da rawanin akwai mushakka shi ta kuma almashaqqatu tajlibu taysir na fata an gane kuma gashi an samu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shafa akan rawaninsa da haka su wayannan malaman da tun daga kan sahabbai Abubakar Umar Anas an Malik da kuma Imam al-Auza'i Imam Ahmad Imam Ishaq dukkaninsu suka ce za a iya yin shafa a kan rawani da haka mutum ya yi alwala ya zo wanke fuska ya wanke hannu zai shafar kai sai ya shafa a kan rawaninsa kware da gaske kuwa shi ne mamin babu aula ba shi ne mai wahala ba yanzu wannan rawanin aka kwance shi yaji wajen yaji goma sha biyu a gan aka kwance shi naɗa shi ya aiki ne a yi shi ne mamin babu aula a shafa a kansa ko yana tambaya irin na 'yan sudan a yi kaga yana da girma an gane ko wa qala ghayru wahidin min ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa tabi'ina la yamsahu ala al-imamati illa an yamsaha bi ra'si mal imama wa huwa qawlu sufyan sufyan ath-thawri wa malik ibn anas wa ibn al-mubarak wa shafi'i qala abu isa وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول إما سا على الإمامة يجزئه للأثر سيدي أغسى مكم وتمذهبر منج مذهب فرقو سنتفا أكان حلتشن شافا أكان رواني دوبا ده حديث نمو كرنجا أما كما سفيان الثوري إمام مالك ابن أنس ابن المبارك إمام الشافعي su kam sun tafi akan la yamsau alal imama mutum ba zai shafa a iya rawanin ba su sun tafi akan sai dai ya shafi wani bangare na kansa ya kuma karasa akan rawani illa an yamsaha a qala abu isa an fahimta ko wannan shine abinda wasu daga cikin malamai suka tafi akai kamar yadda muka ambata wasu suna ganin sai an shafi saboda akwai ruwayar yayi shafa akan nasiyatihi wa imama yayi shafa akan nasiya da kuma imama suka ce to ayi guda biyun ya hada ya yi shafa a kan wani ɓangare na kansa sannan ya ƙarasa a kan rawani da aka su suna tare da cewa sai an shafi wani ɓangare na kai sannan in ya so sai a ƙarasa a kan rawani duk da mazhabin malaman farko sun ce ko da baka shafi komai ba a kanka shafa a kan rawanin ya isar maka shi yasa jarod ibn mu'az ya ce naji abu isa tirmidhi ya ce naji jarod ibn mu'az yana cewa naji waki ibn al-jarrah yana cewa in masaha alal imamati idan ya yi shafa a kan rawani yujizi uhu ya isar masa lil'athar saboda hadisin da aka samu a kan shafa a kan rawani ƙwala hannadu abu isa tilmizi kita haddathana hannad haddathana ali ibn mushir an al'amash an al-hakam an abdurrahman ibn abi laila an ka'ab ibn ujra an bilalin radiyallahu an annan nabiy sallallahu alaihi wasallam masaha ala al-khuffain wal khimar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi shafa a kan hufi kuma ya yi shafa a kan rawani shi ne alkhimar yace qala haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana bishr ibn al-mufaddal an abd arrahman ibn ishaq wa huwa al-qurashi al-amiri an abi ubaida ibn muhammad ibn ammar ibn yasir قال سمي سألت جابر بن عبد الله عن المسيح الخفين yace na tambayi Jabir dan Abdullahi game da hukuncin shafa akan hufi fa qala sunnatu ya ibn al-akhi ai hiya sunna yace wannan ai sunna ce ya kai dan dan uwana shafa akan hufi sunna ce ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala wa sa'altu an al-masih ala al-imama yace sai kuma ne masa tambaya game da shafa akan rawani fa qala amissa sha'ar al-ma'a ai alaika an tamassa sha'ara lalle sai ka shafi gashin kanka ma'ana kaga wannan shi ba Jabir dan Abdullahi ra'ayinsa shine ba za ka yi shafa iya rawanin ba sai dai ka shafi wani bangare na gashin kanka sannan kuma sai ka karasa akan rawani ina fata an gane da aka ruwayoyin guda biyu akwai almasu alal imama in ka dauki hadisin da ya magana akan almasu alal imama kaga yana nuna maka takaituwa akan al imama ya wadatar an gane ko in kuma ka ɗauki maganar masaha al'imamace alannasiya ya shafe wato shafan nasiya wal imama to shine daga wannan gabar ce su kuma malaman da suke ganin lalle sai an shafi wani bangare na kai in ya so a karasa akan rawani su kuma wannan ita ce madogararsu na fata an gane babu ma ja'a fil ghusl min al janaba babin da zai bayani akan wankan janaba qala haddathana hannadun qala haddathana waki'un an al-amash an salim ibn abil ja'ad an quraib an ibn abbas radiyallahu an an khalatihi maimunah radiyallahu anha قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابه فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثم أدخل يده في الإناء فأفاض على فرجه ثم دلك بيده الحائط أو الأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه ثلاثا ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن أم سلمة وجابر وأبي سعيد وجبير بن مطعم وأبي هريرة قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثم غسل فرجه ويتوضأ ويتوضأ ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يشرب شعره الماء ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم في الغسل من الجنابة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه ثلاث مرات ثم يفيض الماء على سائر جسده ثم يغسل قدميه ولا عمل على هذا عند أهل العلم وقالوا إن انغمس الجنوب في الماء ولم يتوضأ أجزأه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق أبو عيسى الترمذي كتشوى Hannadu ibn Sari ya zantar da su wannan hadithin shi kuma Hannad waki ya zantar da su daga Amash daga Salim ibn Abil Ja'ad Salim ibn Abil Ja'ad al-Ashja'i kenan an Qurayb daga Qurayb Qurayb ibn Abi Muslim al-Hashimi an ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu an khalatihi shi kuma daga ‘yar uwan mahaifiyarsa khala wato innarsa maimunatu bintul haris alhilaliya qala radiyallahu anha qala tace wada'tu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ghuslan ay ma'al ma'al ightisal ma'ana na ajiye wa annabi na kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wankan janaba an gane ko faqtasala min aljanaba tace na je na kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam ruwan wanka fagta sala min aljanabati sai yayi wankan janaba fa akfa alina bi shimalihi sai ya karkato mazubin ruwan bishimalihi da hannunsa na hagu ala yaminihi akan hannunsa na dama faga sala kaffaihi sai ya wanke tafukansa me yasa ya wanke tafukan hannayensa wasu suka ce littanzifi aulin naumi wasu suka ce saboda tsafta wasu kuma suka ce a saboda ya tashi daga bacci kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza wato idan ɗayan ku idza stayqaza ahadukum min nawmihi fala me yudkhilu yadahu fil ina hatta yaghsilaha ko au kama qala sallallahu alaihi wasallam idan ɗayan ku ya tashi daga bacci kada ya sa hannunsa a cikin mazubin ruwa har sai ya wanke fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ku bai san inda hannunsa ya kwana ba to sun ce wannan kuma magana ta fi karfi cewa ya wanke hannunsa ne saboda wannan sunna din sun ma da khala yadda hufil ina sannan sai ya shigar da hannunsa cikin mazubin ruwa fa a fada ala farjihi sai ya zubo ruwan a farjinsa sun madalaka biyadihil ha'iza bayan ya gama tsarki ya wanke ainihin al'aurarsa sun madalaka biyadihil ha'iza sannan sai ya goga hannunsa a jikin garu jikin bango awil arda ko kuma a ƙasa a ƙasa wannan shakkar daga rawi ne rawin hadisin ne yake shakka shin a bango aka ce ya goga hannunsa ko kuma a ƙasa ya turbuɗa hannun ya goga shi a ƙasa na fata an gane sun mamadmada sai ya wanke hannun saboda ainihin wato tsafta sai ya wanke hannu idan mutum ya yi tun da kaga idan mutum ya gama ya yi tsarkin zai ci gaba da ta'ammuli yana wanke sauran sassan jikinsa to kaga tun da ya riga ya tsarki ya taba private part dinsa to kaga kuma mutum zai amfani da ko sabulu in yanzu ne kamar zaka iya amfani da sabulu ko wani abu wanda zaka wanke hannun sannan sai kuma ka ci gaba da alwala ko ka ci gaba da wanka ina fata an gane thumma madmada sannan ya kurkura bakinsa wastan shaka ya shaƙa ruwa waga sala waje hawu ya wanke fuskarsa wa zira'aihi da hannayensa zuwa zira'insa sun a fada ala ra'asihi sannan ya kwara ruwa a kansa talatan sau uku sun a fada ala sa'ir jasadihi sannan ya kwara ruwa a sauran ragowar jikinsa sun matanaha ai sun matahawwala ila nahiyacin sannan sai ya tashi ya matsa wani ɓangare fagasala rijilaihi sai ya wanke kafafuwansa wannan shine daga wannan malamai suke ganin mustahabbancin mutum zai iya jinkirta wanke kafa in ya zo wankan janaba a alwala to zai jinkirta wanke kafar har sai ya zo ƙarshen wankansa sai ya wanke kafa wasu kuma suka ce ya danganta da inda mutum yake alwalar idan gurin da mutum ke alwalar guri ne mai tsafta wanda in yi alwala ruwan gangarewa yake to mutum zai iya wanke kafar tasa a wannan karan in ya so in ya zo wanka kuma shikenan sai ya wankansa baki daya domin sun ce a wancan lokacin kaga yawanci kamar irin banɗakuna na ƙauye irin na da za ga babu siminti babu daɗe da aka mutum ya ya fara wanka a gurin kan ya gama za ga gurin duk ya cakalkale da ruwa to kaga in ka wanke kafan ma cikin ruwa cikin cakalkalin za ka kuma jefa kafarka to shi yasa sai a jinkirta kafar sai an gama sai mutum ya matsa can inda yake a tsane inda babu bai cabe da ruwa ba sai kuma mutum ya wanke kafarsa ta dama ya wanke kafarsa ta hagu shikenan mafhum قال أبو عيسى أبو عيسى الترمذي كتا هذا حديث حسن صحيح وأن حديثي لي وأن حسن صحيح أخرجه الجماعة وفي الباب عن أم سلمة أتكلم وأن بابي أن سام أم سلمة ترويتو حديث وأن كان جنبا حديث مسلم جابر شما يرويتو حديث وأن كان جنبا وأن ابن ماجه يفتد رواية سا أبو سعيد الخدري شما ابن ماجه يفتد رواية سا جبير ابن مطعم شما ابن ماجه يفتد رواية سا abu huraira shi ma ibnu maja duk sun fitar da ruwayar waɗannan ya fitar da ruwayar waɗannan sahabbai gaba ɗaya duk da suke yin bayanin wankan janaba na annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam tirmidhi yake cewa ibnu abi umara ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace sufyan ibn uyayna ya zantar da su daga hisham ibn urwa daga mahaifinsa daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance iza arada an yaghtasila min aljanaba idan yana so zai yi wankan janaba bada'a yakan fara ne faga sala ya daihi sai ya fara wanke hannayensa qabla an yudkhilahuma al'ina tun kafin ya shigar da su cikin mazubin ruwa thumma ghasala farjahu sannan sai ya wanke farjinsa wa yatawadda'u wudu'ahu lis-salah sai yayi alwala irin alwalar da yake yi ta sallah thumma yusharribu sha'rahu alma sannan yana kosar da gashin kansa da ruwa ma'ana yakan jika kansa sosai yanda gashin zai jike da ruwa thumma yahthi ala ra'si thalatha hasayatin sannan bayan ya jika kan da ruwa sannan sai kuma ya kamfata guda uku ya dinga zubawa akan nasa sau uku an gane ko wancan tathlid da yake yi da farko ko kuma tashrif din shine ma'ana zai dan fara jijjika gashin kan nasa ya zamanto ya jike kafin kuma ya ɗebo ruwa mai yawa ya dinga zubawa akan wannan shi kuma yana yi sau uku kaga lokacin tunda ya riga ya cuccuɗa ya jijjika ruwan kan a hankali a hankali to in ya ɗebo ɗebowa farko ta biyu ta uku za ga ruwa ya shiga ko ina ina fata gane wanda ba shi da gashi kaga babu babu ka kawai da ya zuba ruwan aikan gangarewa zai da haka shi kaga taslis kawai zai an gane ko kaga ba abin da zai kosar dama gashin zai kosar kuma ba shi da gashi eh yawa qala abu isa abu isa tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun hadithi wanda wanda imam al-bukhari da imam muslim da wasu su duk sun roice shi wa huwa alladhi ikhtarahu ahlul ilmi fil ghusl kuma wannan shine hadithin da malamai ma'abuta ilimi suka zabe shi a wanka min al-janabati annahu yatawadda'u wudu'ahu lis-salah shine irin wanda za a yi wato sifatul kamal ka san akwai sifatul ijza akwai sifatul kamal a wanka sifatul kamal ita ce wannan ka dauki abin gaba gaba daki daki kai alwala sannan ka zo kuma ka fara wanka sifatul ijza shine wanda zai a faɗa shine mutum ya danna cikin kogi kawai ya wankan gaba daya ko mutum ya saki shawa gaba daya ya cuɗa jikinsa gaba daya an gane ko to wannan kaga sifatul ijza kenan an gane shi ne wal umumu da mai ahalar yake gaya ma game jiki da ruwa ko ina da ko ina in ya samu ruwa ba sai kayi wannan daki daki din ba alwalaka wato wankan ka yayi an gane sifatul ijza kenan amma sifatul kamal din ita tafi falala shine sai ka fara yin tsarki bayan kayi tsarki sai kai alwala bayan kayi alwala sannan sai kai wanka wannan shine abin da malamai ma'abuta ilimi suka zaba a sufar wanka thumma yufrigu ala ra'si bayan yayi alwala irin ta sallah thumma yufrigu ala ra'sihi sannan sai ya zuba ruwa akan sa salata marratin sa uku thumma yufidu alma'a ala sa'iri jasadi sannan sai kuma ya zuba ruwa a ragowar jikinsa thumma yaghsilu qadamaihi daga karshe sai kuma ya wanke kafarsa ma'ana wanke kafa ita ce ta karshe wal amalu ala hadha inda ahli ilm wato wannan shine abinda malamai ma'abota ilimi suke aiki da shi a babun wanka wa ƙalu amma sun ce inin ga matsal junubu filma idan mai janaba ya tsinduma cikin ruwa ya dilmiya cikin ruwa gaba ɗaya walam ya tawadda'a bai yi alwalar ba a jiza a wankansa ya yi an gane ko kuma zai iya zuwa ya yi sallah da wannan wankan saboda sawun giwa ya take na raƙumi yanzu a cikin wankan hadda alwala a ciki ya haɗa an gane ai alwala wani bangare wanke na jikin wanka fa gaba ɗaya da gabobin alwalar da ba na alwalar ba ya wanke su wa huwa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wannan kuma shine ra'ayin imamu shafi'i da imamu ahmad da ishaq wa abu hanifa ta hadda ma imamu abu hanifa wa ashabuhu da almajiransa duk suna kan wannan fahimta muna da lokaci minti biyu babun hal tanqudul mar'atu sha'raha inda al-ghusl shin idan mace za ta yi wankan tsarki dan mata suna yawan wannan tambayar shin in mace za ta yi wankan tsarki sai ta kwance kitsanta za ta yi wankan janaba ko wankan jinin haila shin sai ta warware gashin kanta ko ba sai ta warware ba qala haddathana ibn abi umara qala haddathana sufyanu an ayyub ibn musa an sa'id al-maqburi عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تهثين على رأسك ثلاث هثيات من ماء ثم تفيضين على سائر جسدك الماء فتطهرين أو قال فإذا, فإذا أنت قد تطهرت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها أبو عيسى تلمذي كتوى ibn abi umara ya zantar da mu wannan hadisin shi kuma yace sufyan ibn uyaina ya zantar da su wannan hadisin daga ayyub ibn ibn musa al-umawi daga sa'id ibn sa'id ibn abi sa'id al-maqburi an abdullahi ibn rafi'in daga abdullahi ibn rafi'in al-makhzumi maula ummi salama kenan radiyallahu anha daga ummi salama radiyallahu anha qala tace qultu ya rasulullah tace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inni imra'atun tace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inni imra'atun ni mace ce ashuddu dhafra ra'si ina kyautata tufke kitsan kaina ma'ana in zata kitso tana kyautata ainin tufkar kitsan ma'ana kitsan ana yin sa sosai ya kama jikinsa afa anquduhu yanzu in zan yi wanka sai na warware a fa'an ƙuduhu li gusulil janaba shin yanzu sai na tsefe kaina in zan yi wankan janaba? ƙala a ruwayar muslim walhaidi akwai ruwayar imam muslim walhaidi mana a fa'an ƙuduhu li gusulil janabati walhaidi kuma ruwaya ce ingantacciya imam muslim ya kawo shin yanzu sai na warware gashin kan idan zan yi wankan janaba ko wankan jinin haila? qala la manzo Allah ya ce a ba sai kin kwanci kitsanki ba inna ma yakfi ki ai ya ishe ki kawai an tahfina ala ra'siki thalatha hafayatin ki debo ruwa ki zuba akan ki sau uku an tahfina ala ra'siki thalatha hafayatin min ma'in ki debo kamfata uku ta ruwa ki zuba akan ki thumma tufidina ala sa'iri jasadikil ma sannan ki zuba wa sauran jikinki ruwa fataɗuhurina sai ki tsarkaka au ƙala ko cewa ya fa'iza an cika ta tsaharti in kika yi haka kin samu tsarki tsarkin ki yayi wankan ki yayi abu isa tirmidhi ke cewa hadha hadithun hasanun sahihun wani hadithin hasanun ne kuma sahihun aljama'a sun ruwaito shi illa al-bukhari banda imam al-bukhari wal amalu ala hadha inda ahli al-ilmi wannan hadithin malamai ma'abota ilimi suna aiki da shi annal mar'ata cewa mace idan ta salat min aljanabati idan za ta wankan janaba falam tanqud sha'araha bata warware kitsan kanta ba bata tsefe kanta ba anna zalika yujzi'uha hakan ya wadatar da ita ya isar mata ba'da an tufidil ba'da an tufidal ma'a ala rasiya bayan ta riga ta ɗebi ruwa ta zuba a kanta to in ta yi wannan ya wadatar ba sai ta kwance kitsanta ba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah